وحسنا عليه godiya ga Allah ثم قال manzo sallallahu alaihi wasallam yace ما من شيء لم أكن أريده ba wani abu da da can ba a nuna min shi ba sai a wannan tsayuwar tawa an nuna min shi
kai jannatu wan naru har aljanna da wuta duk an nuna min su an nuna min aljanna an nuna min na cikinta an nuna min wuta an nuna min na cikinta
wa uhiya ilayya an aiko min abin wahayi annakum tuftanuna fi cewa quburikum ku za ku game da jarraba za a gwada ku za a jarraba ku a kaburburan ku misla aw qariban ko jarraba da za a yi muku daidai take min fitnatin masihi dajjal daga jarraba da za a yi muku da masihu dajjal ko ko kusa take da jarraba da za a yi muku da masihu dajjal la adari an yazalika qalat asma'u shi mai ruwa daga asma'u yace ban san a cikin lafuzar nan wanne ne ita asma'u ta faɗa ba
yuqalu za a ce da mutum ma ilmukum bi hadha rajuli me ya sanin ka da wannan mutum ana nufin manzo sallallahu alaihi wa sallama
fa amma almu'minu to wanda yake mummuni aw almuqinu ko ko wanda yake ya sakankance ya yadda la adari bi ayyi ma qalat asma'u me ne daga asma'u yake kokonto yace ban san wanne ne asma'u ta faɗa ba wato ita fadima bintul munzir ita ce mai kokonto na'am fa yaqulu sai ya ce mummunin nan an masa wannan tambayar sai ya ce ko muhammadur rasulullahi ai wannan na san cewa annabi ne manzo na Allah ja'ala bil ya zo bayyinati mana da hujjoji wal huda ya zo mana da shiriya fa'tamna muka amsa kiransa Wata ba muka ba abin da ya zo da shi ko muhammadun sallallahu shine annabi manzon Allah har sau uku zai amsa
fa yuqalu sai masu tambayar su ce da shi nam salihan ka je ka yi baccinka kalau ka yi baccinka kalau ka kwance ka ba abin da zai dame ka kada alimna in tabbatar cewa kai kam ka yadda da shi ka sakan kance da shi
wa amma almunafiqu amma wanda yake munafiki aw kuma mai almurtabu kokonto la adari ay zalika qala ban asma'u sani ba fadima ta ce ban sani ba wanne ne a cikin kalmomin nan guda biyu ita asma'u ta faɗa fa yaqulu la adari ce shi bai sani ba sami'tu an-nas wai ya ci mutane yaqulu ne suna faɗan magana fa qultu shi ma ya bi su ya faɗa ba wai dan ya yadda ba ya faɗa ne dan ana faɗa ba wai dan ya yadda ba to babu tare babu tarihin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wasu da ya aplikai gwadaitar da jama'ar abdulkaisu wanda suka zo ala an yafazu al-imana kusa cewa su tsaya su kiyaye imani wal su ilma tsaya su kiyaye ilimi wa yukhbiru man wara'ahum su ba da labari da shi ga wanda suke bayan su al'umman da suke sai an wuce su ba a je wajen su
wa qala malik ibn al-huwairisi malik ibn al-huwairis sahabi babba ya faɗa wato shi malik ibn al-huwairis hadisansa a buhari sun kai guda hudu na'am shi malik ibn al-huwairis ya fati a basra ne hijira ta 94 to قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya ce da mu ارجعوا إلى أهليكم ku koma wajen iyalinku فعلموهم ku sanar da su ku sanar da su shi yasa amfanin ilimi a yaɗa shi نعم babban amfanin ilimi a tsaya a yi aiki da shi sannan kuma a yaɗa shi a ce za a ilimi ba za a yaɗa shi ba ai an koma ba wata ran a hadisin da mai targib wa tarhib ya kawo munziri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a fusace yana wa mutane gargaɗi yake cewa me yasa wasu jama'a ba su san addinin Allah ba alhali ga na kusa da su sun sani ba za su je wajen su su koya ba ya sake cewa me yasa wasu mutane sun san addinin Allah alhali ga na kusa da su ba su sani ba ba za su tsaya tsayin daka su ga sun koyar da su ba sai mutane suka yi ta tunani a to da wa annabi yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi sai aka ce a to ko ash'ariyawa ne don su ash'ariyawa a ƙauyukan da suke daura da inda suke zaune akwai mutane waɗanda su ba san addini ba sai ash'ariyawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka faɗi magana mutane da yawa suna cewa ko mu ne maza Allah sai sake maimaita maganar ashariyawa sai suka ce to ya rasulullah a ɗeba mana shekaru biyu ko shekaru uku za mu koma sai mun tsaya tsayin daka wa'annan makotan namu mu tabbatar sun san addinin Allah sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah wato bisa haka to نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين na ابن kasance ni ne mai fassara tsakanin abdullahi da abbasin da sauran mutane abinda shi ya faɗa sai in ringa faɗa musu shi kuma in faɗa masa abinda suka faɗa
وقال abdullahi da abbasin ya ce ان وفد عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه hakika jama'ar وسلم abdulkaisu wanda suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sun tadda annabi sallallahu alaihi wasallama وقال ya ce da su من الوفد wannan kuma wasu ƙungiya ce او من ko القوم wanda wasu jama'a ce قالوا suka ربيعة ce mu daga banu rabi'a ne فقال ya ce مرحبا بالقوم maraba da wa'annan mutane او ko بالوفد da wannan kungiya غير خزايا alhali su ba masu kunyata ba ne da zuwan nan da suka yi zuwan nan da suka yi ba za su kunyata ba za su lamarin su zai ɗaukaka ne da haka ولا ba ندامة za su yi nadama akan zuwan da suka yi ba قالوا suka ce إنا نأتيك ya rasulallah muna zo ma من شقة daga بعيدة ƙasa mai nisa tsakaninmu da madina akwai tafiya kwarai وبيننا وبينك هذا الحي من ga wannan kabilu na kafiran mu rarru tsakaninmu da kai ولا نستطيع أن babu da ikon mu نأتيك zo wajenka إلا في sai a شهر wata mai alfarma ko a watanni masu alfarma
فمرنا بأمر shi yasa abin da muke so ya rasulallah ka umarce mu da wani lamari نخبر به من وراءنا da mu ma za mu je mu dorar mu ba da labari da shi ga wanda suke gabanmu daga mutanenmu ندخل به mu الجنة shiga da za mu shiga aljanna da sababinsa فأمرهم بأربع da za a umarce su da abu hudu ونهاهم عن ya أربع haɗe su daga abu hudu أمرهم بالإيمان بالله عز ya umarce su وجل tsaya su ba da gaskiya da Allah azza wa jalla وحده shi kadai قال yace هل تدرون وما الإيمان san abin da ake nufi da ba da gaskiya billahi wa da shi da Allah shi kadai قالوا الله ورسوله suka ce أعلم Allah da manzansa su suka san me ake nufi da ba da gaskiya da Allah shi kadai قال manzo Allah ya ce شهادة أن لا إله إلا shine الله a tabbatar cewa ba wanda yake ya cancanci a ce za a bauta masa sai Allah shi kadai وأن محمد cewa kuma رسول na Muhammad الله sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah duk abin da ya zo da shi daga wajen Allah ne وإقام الصلاة kuma tsaye da sallah a وإيتاء ba da الزكاة zakka وصوم da رمضان kuma ai azumin watan ramadan وتؤد الخمس ku ba da kuma humusi من المغنم daga duk abin da ka samu a ga- daga ganimar yaƙi
ونهاهم عن الدباء ya hane su daga yin tsimi a cikin dima
والخنتم ya hane su kuma daga yin tsimi a cikin tulu karami wanda yake za a shafe shi za a shafe shi da mai wanda tsimin da yake cikinsa yana tsananin kama jiki da والمزفة kuma wanda aka shafa da zifto wato wanda aka shafe da kaza
قال شعبة wato ya ce ربما قال wani النكيري wani lokacin yakan ce annakir annakir wato kututturen dabino wanda aka rarake shi suka rarake kututturen dabino su ringa tsumi a ciki shi ma irin wannan tsumin yakan kama jiki
وربما قال Wakan المقرب ce- wani lokacin yakan ce muƙayyar wato wanda aka shafe shi da ƙaro kalo نعم قال ya ce احفظوه ku kiyaye wannan magana da na faɗa muku وأخبروه من ku وراء ba da labari da shi ga wanda suke gabanku daga jama'arku ku
باب الرحلة في المسألة babu النازلة tafiya don tambaya akan wani lamari da ya faru ai tafiya musamman don ai tambaya me ya hukuncin wani abu da ya faru a addini
وتعليم أهله da kuma cewa mutum ya tsaya ya sanar da iyalinsa ya sa- ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya koya wa iyalinsa
حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي ملائكه مم.
عن عقبه بن الحارث مم.
انه تزوج ابنه لابي ايهاب shi عزيز batubnu al-harisi a wanda yake yana cikin muslimul fatih wanda suka musulunta ran da aka buɗi makka a, eh, ran da aka buɗi yaƙi- eh, ran da aka buɗi makka yace ya auri wata ya ta mutumin da ake kira abi ihadin dan wato aziz to فاتته امراه a, sai wata mace ta zo wajensa فقالت sai ta ce إني قد أرضعت عقوبتها والتي تزوج بها ni din nan na bai wa ubatu nono na ya sha matan nan ma da ya aura ni din nan na ba ta nono na ta sha
فقال لها عقوبته ubatu ya ce da matan nan mai faɗar wannan magana ما أعلم أنك أرضعتني ni dai iyaka sani na ban san cewa na sha nonon ki ba ولا أخبرتني da can kuma ni baki taɓa faɗa min ba sai yanzu da kika ga na yi aure za ki zo ki faɗi wannan magana
فركب إلى رسول الله sai صلى الله ubatu عليه ya hau وسلم ya إلى tafi المدينة madina don ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama فسأله yadda mai manzo daga hukuncin wannan aure nasa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallama ya ce da shi كيف وقد قيل ya za ka ci gaba da zama da mace a matsayin matarka gashi ko an riga an ce da kai da ita kun sha nono ɗaya
وفارقها عقوبته sai ubatu ya rabu da matan nan ونكها زوجا غيره ta auri wani miji- wani mijin daban ba shi ba wato malamai da yawa suka ce wannan rabuwar da kubatu ya mata don tsantsani ne saboda magana nan da annabi ya faɗa masa ba wai don cewa lalle auren da ke tsakanin su ya ɓaci ba domin faɗin mace ɗaya baya wadatarwa a cikin ɓata aure irin wannan Eh, dama dama idan ya zamo kafin ma a yi auren ne ya zamo haka ya yaɗu amma bayan an yi aure ai bai wadatar ba amma kuma ala kulli halin abin da yake akwai yiwuwa akwai yiwuwa ya zama ita matar da na gaske ta faɗa abin da ta faɗa gaskiya ne kuma ya zama kenan ya auri yan uwarsa daga rara Allah ko ya hananta auren yan uwa na rara a wa ahwatu kun minar rara to باب التناوب في العلم babin cewa mutum biyu su gama kai wajen neman ilimi in wannan yau ya je ya ɗauko shi wancan sai je ya sa abin da yake gabansa gobe kuma shi wanda ya je ya ɗauko ilimin yau sai shi kuma ya je ya abin da ke gabansa ɗayan ya je ya ɗauko ilimin in ya so in wannan ya zo sai ya faɗa wa wannan abin da ya ɗauko sai ya faɗa wa ɗayan abin da ya ɗauko
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله إيه.
قال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور إيه.
عن عبد الله بن عباس عن عمر ya قال farko daga sayyidina Umar wato wannan hadisin yana daga ruwaya sahabi daga sahabi Abdullahi Abbasin sahabi shi ya ruwaito shi daga sayyidina Umar Ah, sayyidina Umar ya ce كنت أنا وجار لي من الأنصار na kasance da ni da wani makoci na mutumin Madina في بني أمية بن زيد muna zaune muna rayuwa a kabi- a kabilar Banu Umayya tun Zaid وهي من أوائل المدينة ita ko tana daga tudun Madina masallacin manzo Allah ko yana kamar kwari ne yana kwarin madina a wali shi ne inda yake tudu a madina نعم wajen da masallaci yake ko kaba kwari ne نعم وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى mun الله kasance عليه وسلم muna maye wa juna game da zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ne yau ma wata rana shi sai ya zo ni kuma in je in ayyukan da ke gabana shi sai ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi sai ya dauke ya je ya faɗa mu wa an zule yau ma ni kuma in sauko wata rana kashe gari ni kuma sai in zo shi kuma ya je ya duk abin da yake gabansa
fa'iza ya zartu idan ni ne na zo wajen annabi jitu bi khabar zalika al-yawmi sai in je wa wannan aboki nawa da labarin duk abin da ya faru a gaban annabi a wannan ranar min al-wahyi wa'ayi ne aka yi wa ghairi kowaninsa wa idza nazala idan kuma shi makocin nan nawa ne ya zo wajen annabi fa'ala mithla shi ma sai ya zalika je min da labarin duk abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam فنزل صاحبي sai wannan abokin na mutumin madina ya zo wajen annabi يوم نوبة ranar zuwansa فضرب بابي sai ضربا da ya koma gida sai ga shi ya je kofa ta yana bugawa da ƙarfi فقال ya ce أسمى هو yana nan kuwa yana nan kuwa ففزئت sai na tashi a firgice فخرجت na إليه fito zuwa gare shi فقال sai ya ce da ni kar hadith sai yau wata babban magana ta faru wani babban lamari ya afko
فدخلت على wato حفصة a sannan ana bada labarin cewa ko sarkin rum zai kawo hari sai sai na mare ce ah harin da ake cewa za a kawo an kawo ne sai mutumin ya ce da shi "Ah, ai abin da ya faru ya wuce magana hari ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa sai sai da na umar ya shiga gida a firgice ya ɗauko tufafin sai ya taho ya taho har ya zo wa gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya shiga wajen yarsa ya shiga ɗakin da yarsa Hafsatu take فإذا هي تبكي sai na same ta tana kuka in ji sai da na'uma فقلت na ce da ita لقد كنا رسول الله an ce manzo Allah ya sake ku gaskiya ne kuwa ya sake ku قالت sai Hafsatu ta ce لا أدري ni dai ban sani ba
ثم دخلت على النبي na صلى fito الله عليه daga wajen وسلم ta sai na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقلت na ce وأنا sai قائد ina tsaye ma ban zauna ba آه طلقت ya نساء rasulullah ka saki matanka ne قال sai manzo Allah ya ce la a ban sake su ba فقلت sai na ce Allahu Akbar wato na daga murya da fadar haka har ya zama wanda suke waje ma duk suka ji to wato wannan hadisin ya hada da ruwaya tabi'i daga tabi'i ya hada kuma da ruwaya sahabi daga sahabi kuma a ciki a yadda aka kawo hadisin akwai amfani da lafazin haddasana akwai amfani da laba- a, lafazin ahabarana da kuma an an shi ya sadi ya kunshi wannan nau'o'i na adai Ah, kuma mai litta buhari zai sake kawo wannan hadisin nan gaba guri biyu da kitabun nikahi da kitabun mazalim a muslim ma fi da hadisin a kitabun talaki haka nan turmuzi ya fi da hadisin a kitabun tafsiri a nisa'i kuma ya fi da hadisin a waje biyu da kitabun sauri da kuma kitabun shirafin nisa'i to
babu sarar su mawuyatu babin cewa a wajen yin gargaɗi a wajen yin wa'azi ga mutane shi mai wa'azin ya nuna fushi wato a a cikin wa'azin nasa saboda haka din zai ƙara jan zukatan su waɗanda ake wa gargaɗin ya zama zukatan su da ya- ya ta ƙara yin laushi to wata alimi da wajen koyarwa da wajen koyarwa idza ra'a ma yakrahu idan shi mai gargaɗin ya ga abin da baya so ya ga abin da baya so
حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم Mm.
عن ابي مسعود الانصاري قال a ya karɓar gari masudin ansari kan abu masudin ansari ya ce قال رجل wani mutum ya ce يا رسول الله ya rasulallahi لا اكاد ادرك الصلاه da kyar nake iya riskar sallah مما يدول بنا فلان saboda yadda wani yake tsawaita sallar isha da mu wato yana nufin a, ya riski sallar asuba yana gagararsa sau da yawa me yasa saboda saboda wajen sallar isha limamin da yake bin sallar isha yana tsawaita sallah yana a, yana tsawaita sallah wannan ya jawo shi eh, in yi bacci baccin ba a isarsa har asuba ta yi sai ya zama da kyar yake riskar sallar asuba
وما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غربا a matsayin Yawma idin.
wayar yake cewa ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna bacin rai ba a wani gargadin da yayi من يومئذ fiye da wannan rana fiye da wannan rana a wannan ranar ya fi kowace rana nuna bacin rai a wajen gargadin da yayi فقال yace ايها الناس ya ku mutane انكم منفرون hakika ku kukan tsautatar da bayan Allah daga tsarin Allah ko daga tafarkin Allah babban abin da ake bukata a jawo hankalin bayan Allah da tsarin Allah ba wai a zautatar da su ba amma a cikin ku akan samu masu zautatar da bayan Allah ومن صلى بالناس shi yasa duk wanda zai wa mutane limanci فليخفف ya sauƙaƙa kada ya ce zai tsawaita fa inna fihimul marida domin a cikinsu akan samu wanda yake maras lafiya والضعيفة akan samu wanda yake rarrauna وذا الحاجة wanda daman shi tun farko Allah bai yi shi da karfi ba ko ko a ce ya yi shekaru da yawa akan samu a cikin su wanda yake da bukata a gabansa yana sauri za shi wajen wata bukata ta sa shi yasa kamar wannan in aka tsawaita sallar gare su sai zama an zartatar da su yin ah, sallar ah, bin sallar ko zuwa sallar jami'in sai zama ba ransu baya su saboda duban cewa kamar eh, wato abin da suka sa a gaba ba shi ne babin ya sa a gaba ba نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن wato rabi'atu ra'ayi na Na'am.
imam malik نعم عن يزيد مولى المنبئسي Mm, عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقدة ah, wato shi wannan sahabin ya sauka a kufa a nan yi wa fati a wani kaulin a wani kaulin aka ce a madina a wani kaulin a misira shekara ta saba'in da takwas Hmm.
shi a buhari yana da hadisai guda biyar wannan shi ne na farko nan gaba za mu ji hadisansa guda hudu نعم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama نعم sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi an ce mai tambayar umaru ne نعم umaru mahaifin malik wasu suka ce a'a iladu ne mai kiran sallah نعم wata ruwa ma wasu suka ce ai shi kansa zai dinga halin din ne mai tambaya نعم عن اللقدة daga hukuncin tsuntuwa dan da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hukuncin tsuntuwa
فقال sai manzo Allah ya ce أعرفك أها ka gane wato abin da aka sa aka daure ta da shi
أو قال ko cewa وعاءها ya a'a wi'a aha jakar da aka sa a ciki da وإفاسها kuma abin da aka sa aka daure ثم أعرفها سنة sannan kai ba da cikiyar ta shekara guda ka ba da sanarwa a kan ta cewa ka yi tsuntuwa har zuwa shekara guda
وما استمتع بها a sumatar Sumatar biha biha.
sannan bayan nan wato aka samu saɓani tsakanin malamai akwai masu cewa shi wajen cigiyar kullum zai cigiyar kullum ya yi da safe da yamma eh, ko wato ko ko suka ce a a kullum wasu ka ce a a sati sau daya wasu ka ce a wata eh, wasu ka ce a ai abin da yake akwai da farko ya ringa cigiyar safe da yamma in aka samu kamar wata guda yana yi to sai ya koma kuma sau daya a yini نعم sannan kuma in aka samu kamar wata guda yana yi to sai bari duk sati haka sai ya yi a samu kamar watanni uku yana yi to sauran abin da ya rage duk wata ma in yi cigiyar sau daya har zuwa shekara ta cika shi kenan نعم to
فإن جاء ربها idan a cikin sanda kake cigiyar nan mai ita ya zo فأدها to ka إليه ba shi kayansa idan ko bai zo ba to shine ka yi amfani da ita amma ko ka yi amfani da ita duk sanda mai ita ya zo lalle ne ka biya shi نعم قال a mai tabbayar ya ce فضالة الإبل to ya zan yi da ɓatacciyar raƙumi in na gamu da raƙumin da yake ya ɓata fa فغضب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushi da wannan tambaya حتى حمرت har وجنتها ko da kukin sa ya ja har kuncin sa ya ja أو قال ko إحمر ruwa ya fuskar وجهه sa ta ya ja فقال a yace وم- وما لك ولها me ya haɗa ka da ɓataccen raƙumi me ya haɗa ka da raƙumi raƙumi ko ka bar shi zai halaka ne معها سقاؤها ai tana tare da salkarta وهزاؤها tana tare da takalmanta ترد الماء za ta gangare ruwa duk inda ta samu ruwa za ta je ta sha kuma in ta sha za ta yi kwanuka da yawa sai raƙumi ya sha ruwa ya ƙoshi ya cika cikinsa ya kwana goma bai buƙaci ruwa ba ko ya sati guda bai buƙaci ruwa ba وترعى الشجرة inda ta samu bishiya za ta yi kiwo daga wannan bishiyar فزرها shi yasa ba kai ba ɓataccen raƙumi ba kai ba ɓataccen raƙumi in ka gan shi ka kama gaban ka ya kama gabansa حتى يلقاها har ربها Allah ya sa mai raƙumin nan ya samu kayansa
قال ya ce fa dalatul ganami tambayar ya ce ya rasulallah to kuma idan tinkiya ce ko akuya fa ko rago wanda yake ya bata ya me ya hukuncin su kala manzo Allah ya ce laka ko dai kai ka dauka aw li akhika ko wani mutum dan uwanka ya dauka aw li zibi ko ko ko ku dauka ba karshe kura ta kama shi yasa kenan bataccen batacciyar akuya ko batacciyar tinkiya wannan an yi izinin a cikin akama Na'am.
saboda ma ba a kama ba to karshen ta kura ce ai za ta kama in kai baka kama ba wani bai kama ba to karshen kura ce za ta kama na'am malamai suka ce wannan fa inda aka ganta a inda yake daidai ko gefen daidai amma in aka ganta a garuruwa ko gefen gari to wannan ai hukuncin ta daya da duk sauran tsuntuwa na'am lalle ne a dauka a sanar da ita
هم. حدثنا محمد بن العلاء Yeah.
قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريدة عن أبي موسى قال Ga abu musal ash'ari radiyallahu ta'ala anhu shi na da kai نعم yace سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama daga wasu abubuwa daban-daban كرهها Allah sallallahu alaihi wa sallama bai so duk tambayoyin nan ba نعم فلما أكسر عليه yayin da aka yawaita masa tambayoyin mazalar da yasa ba son irin wannan yawan tambayoyi Mm.
sukan jawo ya zamo sababin a haramta wa musulmi wasu abubuwa wanda da halin ne gare su نعم in ta tsalo an ashiya la ta tsalo an ashiya in tubda lakum ta so in ta tsalo an hayi da wannan zalul qur'an tubda lakum shi yasa aka- a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yau a cikin mafi zaluncin mutane shine wanda abu yana halal ga mutane amma ya je yana ta tambaya har sai da aka haramta musu wannan abu Eh, wannan yayi zalunci kenan Mm.
To,
ثم قال للناس wato sai manzo Allah ya fishi Mm.
sannan yace da mutane سلوني أما شئتم kai duk abin da kuke so ma ku tambaye ni zan ba ku amsa قال رجل من أبي ya ce wato shi ne alamu huzafata wanda manzon Allah ya aika wajen kisra ya ce ya rasulallah waye ubana قال sai ya ce أبوك هزافة ai huzafatu shi ne ubanka huzafatu ne ubanka فقام آخر sai wani ma ya sake tashi shi ne sa'ad ibn salim فقال من أبي ya ce waye ubana Ya Rasulallah.
Ya Rasulallah.
فقال sai manzon Allah ya ce أبوك ai سالم ubanka مولى shine عشيبة salimu bararren shebatu فلما رأى عمر ما في وجهه wato a wa'annan duk suna tunanin cewa ko wa'annan da ake dangana su gare su ba su ne iyayensu na hakika ba نعم Allah sallallahu alaihi wasallam na musu ai su ne iyayensu na hakika Mm.
yayin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga irin damuwar da ke fuskar manzo sallallahu alaihi wasallama قال yace يا رسول shi الله ke durkusa ya daga cewa ya rasulullah إنا نتوب إلى الله عز وجل Allah azza wa jalla Mm.
sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake tare da shi ya gushi نعم باب من برك على ركبتيه عند Babu wanda ya الإمام durkusa a bisa gwiwoyinsa a gaban wanda yake jagora أو ko المحدث wanda yake mai faɗar hadisi
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito فقام عبد الله بن هزافة Allah zafa ta ya miƙe فقال من أبي yace ya rasulullah waye ubana فقال أبوك هزافة yace ai mahaifinka shine huzafatu ثم أكثر أن يقول a sannan wato ya yawaita manzala ya yawaita faɗin سلوني ku tambaye ni ma duk abin da kuke so ku ma tambaye ni duk abin da kuke so saboda yawan tambayar da suke فبارك عمر على ركبتيه ta shedo ku sa bisa gwiwoyinsa فقال رضينا بالله ربا rina billahi rabba wa bil islam dinan bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyi ya rasulullah mu ne mun duba in yadda da Allah a matsayin mai tafi da komai na in yadda da musulunci a matsayin tsarin da za mu bi in yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabin mu Mm.
to a sannan ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna sakkowa فسكت sai maza Allah ya shiru to babu باب من أعاد الحديث ثلاثا ليقام babu عنه wanda in da ya faɗi magana ya maimaita magana maganar da ya faɗa har sau uku duk waɗanda suke sauraron sa su fahimta
faƙala ya ce ala wa ƙaunin zuri ala wa ƙaunin zo na'am ina ƙara tsoratar da ku ku kiyaye magana ta kage magana a kage magana a faɗa
kama za la yi karriruha Kushe na maimaita wannan ba.
wa ƙala bin umara Nan Umar ya ce, ƙala nabi sallallahu alaihi wasallama Sallama ya faɗa a hajjin bankwana.
Hal ballagtu.
Kuma da ya ta bankwana.
Na'am.
Hal ballagtu. Na isar muku. Na isar muku. Ya salasan faɗa ka har sau uku. To, حدثنا عبدة to.
قال حدثنا عبد الصمد Mm.
قال حدثنا عبد الله بن المثنى Wato shi wannan abin da malamin Buhari, Buhari kuma ya riga shi mutuwa da shekara biyu. Domin shi wafati ne ɗari biyu da hamsin da takwas. Ah, mutumin basra mutumin basra ne wato ya zauna a basra ko da yake asalinsa mutumin kofa ne to ya ce abdulsamadi wato shi ne dan abdulwarisi ya mana hadisi shi wani abdulsamadi din yi wafa hijira ta ɗari biyu da bakwai Mm.
to ya ce dan musamman ya mana hadisi Mm.
to قال حدثنا سمامة بن عبد الله Musalla ɗin jikan Anas bin Malik ne.
Na'am.
Shi musalla ɗin ɗan Abdullahi ne. Abdullahi kuma ɗan Anas, Anas ɗan Malik.
Allah.
Anas bin Malik ɗin nan ne da aka sani.
Mm.
Ya ce ya haddasa su ba mutu.
نعم حدثنا سمامة بن عبد الله Su ba mutu da Abdullahi ya mana hadisi. Shi ma nan wato su ba mutu ɗin ɗan uwansa ne. Shi ma ɗan Abdullahi ne ɗan Anas bin Malik.
Mm.
To, عن أنس Dogon musanna ɗin Na'am.
ka a mahaifin shi Abdullahi da Mm.
ya karbo daga kakarsa Anas bin Malik عن النبي ya karbo صلى daga الله عليه وسلم sallama أنه كان إذا سلم cewa manzo Allah ya kasance in zai sallama سلم ثلاثا sai kan yi sallama har sau uku idan sallama sallama salata idan zai yi sallama yakan yi sallamar har sau uku Wa idza- idan ya zamo a wajen yana hangen ko ba a ji sallamar ba Mm.
a'a, ko ba a ji sallamar ba Mm.
ko kuma ya zamo idan ya yi sallama a kofar gida mai gidan baya kusa to yakan maimaita haka har sau uku Mm.
yadda yake ya zo a hadisi idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma to وإذا تكلم بكلمة idan ya أعادها ثلاثا faɗi magana kuma yakan maimaita ta sau uku نعم ya sa wancan kana idza sallama sallama salasa Na'am.
wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa نعم to
حدثنا عبدة بن عبد الله mm.
حدثنا عبد الصمد مم.
قال حدثنا عبد الله بن المثنى wancan ne isnadin aka sake komawa قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan mutaba'a ce wadda take cikakkiya Mm.
an samu mutaba'a ga wancan isnadin mutaba'a wadda take cikakkiya Na'am.
Anas ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama أن